بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya sake nuna muna wannan rana ta lahadi ranar da muke ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka bulughul maram min adillatil ahkam na wallafar al-imamul hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama yau lahadi ce wadda ta yi daidai da 29 ga watan Rabi'in al-Awwal hijiran babban jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ta yi daidai da 21 ga watan Septamba miladiya aiho Isa ɗan na Maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan markaz na al-Imam al-Bukhari littahfiz al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya domin ci gaba da wannan karatu wanda muke gabatarwa a kowane sati na kowane makon ranar Lahadi Allah ta'ala muke roƙo ya kama mana ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai ko tuɓa-tuɓai Allah muke roƙo ya kare mu daga gare su a satin da ya gabata mun tsaya babi na bakwai babu adabi qada'il haja a wasu nusakh babu qada'il haja babin da zai karantar da mu ladubban biyan bukata ko kuma biyan bukatar kafin nan muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tufa mana asiri duniya da lahira wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ta'ala muke roƙo ya zaunar da mu ita lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ta'ala ya mana maganin shi ‘yan uwanmu falastinawa Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki daga makiya ‘yan adawa ‘yan mamaya mutanen Isra'il, Allah ya taimaki Falastinawa a kan Isra'ilawa, Allah ya dagargaza su, ya fitar da su daga wa'yannan ƙasashen na Falastini suna ƙaskantattu. Iyayenmu da suka yi gamu gidan gaskiya, muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma in tamu ta taho, Allah ya samu cika da imani. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعه وهو معلول wannan hadisi hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yarda gare sa yace Annabi tsira sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga al-khala'a makewayi بفتح الخاء ممدودا الخلاء وهو في الأصل المكان الخالي إذا أكت الخلاء أصلي shine wani bagire wanda yake yohintacce babu komai a cikinsa to saboda yawan biyan bukata ko yawan amfani da wannan wurin don biyan bukata sai aka zana mai alkhala ko kuma suka ce a'a li annal insana yakhlu fihi saboda mutum yana keɓanta idan zai biya bukata a cikin wannan wurin mutum duk mai hankali mai natsuwa ya hison idan zai biya bukatar shi ta bayan gari ko ta bawali ya ɓoye daga idon mutane wannan shine karantarwa ta addinin musulunci kuma shine abin da fitra ɗabi'a ta ɗan adam lahiyayya ta farlanta wanda lahiyayyar ɗabi'a shi tana nan bata samu garwaye da turanci ba bata samu garwaye da barikanci ba to shi har yau har gobe yana jin cewa idan zai biyan bukata sai ya koma gehe inda ba a ganinsa sai ya keɓanta daga idon mutane akasin yadda wasunmu a yau suke rayuwa yau ya kai inda wani zai zo ya hidda wando gaban mutane ya tsara rahi tsarin shi ido na ganin ido a lokacin da ya ga wasu 'yan mata ko wasu mata za su huce sai zo yana ɓoye-ɓoye ɓoye-ɓoyen banza wanda baka ji kumyar Allah ta'ala ubangijinka ba baka ji kumyar mutanen unguwa ba zaka zo kai bawali inda ba a yi wanda kuma wannan bala'i ko wannan musibar an fi samun ta wurin ƴan uwa maza ya karamta kaga mace ta zo dush public ko kuma hili public tana bawali ko bayan gari idan aka ce ka samu mace guda to kafin ka samu guda zaka samu namiji hamsin ko ɗari wadda za ta zo bisa titi ta yi hitsari duya da ya mace ta yana da wahala sai ‘yan kaɗan wanda kuma da kaga wannan za ka fahimci cewa mata ne na karkara ba matan birni ba amma ita mace birni ta waye irin yadda ta san idan tana da bukata ba bisa titi ake yin shi ba wannan shi ake nuni da alkhala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga makewayi wada'a khatamahu sai ya cire zoben shi ya aje shi baya shiga da shi domin a bisa zoben akwai zanen sunan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulu Allah haka yake rubuce bisa zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi yana yin haka ne domin girmamawa da darajantawa da sunan Allah ta'ala sai dai wannan hadisi malamai suka ce ma'lul yana da illa an illantar da shi domin a cikin shi akwai wani marawaici himam wanda ya yi riwaya daga ibn jurayj daga zuhri shi kuma ibn jurayj bai ji riwaya ba daga al-imam zuhri sai dai ya ji ta ne daga ziyad ibn sa'ad daga zuhri da wani lafazi wanda ba wannan lafazi ba shine cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ittakhadha khataman min warqin thumma alqahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dau wani zobe na azurwa daga bayan jiwa da shi wannan shine riwayar ziyad daga sa'ad daga imamu zuhri amma riwayar himam daga juraish daga zuhuri bata inganta ba ina fata an fahimci wannan malai ci gaba da cewa wa anhu an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu qala Allah ya kara masa yarda shi كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga bayi idza dakhala al-khala ay idza arada ad-dukhula idan annabi ya so ya shiga makewayi an gane kenan idan zai shiga makewayi sai ya ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka ka tsare ni min al-khubuthi wal khaba'ith daga shedannun aljannu maza walkhaba'iti da mata domin alkhabith shine alkhabitha shine jam'in alkhubth in abun nahi da min alkhubth na farko shine azzukur alkhaba'it shine alinas annabi yana neman tsari Allah ya kare shi daga sharrin aljannu maza da mata ana faɗin wannan ababen ne kafin a shiga makewayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan hadisi akhrajahu sab'a wa anhu har yanzu daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga makewayi haka ne fa ahmilu ana wa gulamun nahmi Anas da yace sai in doko masa da wani yaro wanda yake shekarun shi sun kusa nau idawatan min ma'i wani shantali na ruwa wanda ana yin shi da fata bai kai salka ba amma kaɗan ɗan ƙarami ne wanda maharauta ke ɗaura ga ƙugu in za su je wurin harauta shi ake cima idawa kamar wani shantali shantali amma sai dai wannan na fata ne an gane ina'un saghairun min jildin yuttakharu lil ma'i ana ɗoka shi dan a dinga amfani da ruwa na biyan bukata sai mu ɗauko ma annabi wannan idawa ta ruwa wa anazatan da wata ‘yar sanda wadda adda kibau wadda tana da kibiya a tattare da ita ita suke ce ma'anaza an gane kamar asa ce asan tawila fi asfaliha zajjun min hadid a ƙarƙashinta akwai wani garwai na ƙarfe ko kuma rumhun ne sagir wani ɗan mashi ne ƙasir ɗan gajere to shi suke ce ma'anaza ɗan mashi ɗan ƙarami wannan mutum yana iya ya soke shi ya tokare shi in zai biyan bukatar shi saboda ya kamata idan mutum zai shiga irin daji haka kurmutsu don biyan bukata ya dinga samun wata yan sanda yana biya da ita isa abin da zai faru ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi fayastanji bil ma'i sai ya tsalki da ruwa wannan hadisi abin da yake karantar da mu na farko bai kamata ba ga musulmi ya shiga makewayi kai tsaye ba tare da wani abu ba na addu'o'i abu na gaba hadisin ya karantar da mu bai kamata ba musulmi ya shiga da makewayi da wani abu da ke da sunan Allah hadisin Anas na farko kuma wannan hadisi ya karantar da mu girmama duk abin da abu da ambaton Allah a girmama sunan Allah a girmama takarda a girmama littafi ya hika iske littafi ya takuri an yadda shi irin yadda matsalar da ake fama da ita a yanzu a an ba yaro wanda bai san darajar Qur'ani ba an ba shi Qur'ani yanzu da ya tamuki sai ya kece wata takarda ya jiwa da ita shi yana son littafin shi kullum ya zama cikin tsari to shi kuma zunubin yana ga wanda ya bashi littafi Allah ya dace da mu to kaga wannan ya karantar da mu haka wa anil mughirah ibn shu'ba radiyallahu anhu qala qala lin nabiy qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh al idawa mughira dan shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace in doka masa wannan idawar shantalin fantalaqa sai annabi ya tafi hatta tawara anni sai da ya boye ya huku daga ni bimana hatta tajaba wastatara sai da ya huku yayi sitira faqada hajatahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatarsa wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi to kaje sai mu gira dan shuba ya karantar da mu abunda annabi ya karanta yayi karantar domin na daga cikin abun da ya kamata ga mutum idan zai biyan bukatarsa ya biya bukatarsa nesa daga idon mutane hatta la yura har ya kai ba a ganin shi ya huku inda mutane babu mai ganin shi bale a zo ana bayan gari wanga yana nan wani yana nan wannan baya daga cikin karantarwa addinin musulunci wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'idaini annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron wuri guda biyu waɗanda ake tsinewa mutum idan ya yi buyan buƙatar shi a wurin alladhi yatakhalla fi tariqin nas wanda ke biyan bukatar shi a bisa hanyar mutane ya zo tsakiyar hanya sai ya zabga bayan gari duk wanda ya taka ko wanda ya biyo ya ga wannan abu zai ce Allah tsine mu wanda wannan kaga wannan wurin ya zama la'in wuri ne wanda ana tsine wa mutum sanadiyar ya biya bukatar shi a wurin aw fi zillihim ko a cikin inuwarsu kamar iccen da muke shan inuwa sai wani ya zo tsakiyar inuwar ya zabga aiki to kaga duk wanda yazo zai sha inuwar sai yayi addu'a mummuna ya ce Allah ya tsine mu wanda ya wannan abu to annabi ya ce ku kiyayi ku nisanci wuraren da ake tsine wa mutum idan ya biya bukatar shi a wurin rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi to kaga wannan hadisi yana karantar da mu a mu yi kokari mu nisanci duk abunda zai ja muna magana kada ka zama kamar dan guga dan kuka mai jama washi jiwa ka dinga jama kanka jiwa kana zaman ka lahiya ka jama kanka tsinuwa ka jama kanka la'anta sanadiyar abin da ka yi shi da jahilci ko kuma baka masani ba wazada abu dawuda an mu'az abu dawuda ya dada daga mu'az al-ansari al-khazraji yana daga cikin manya-manyan sahabbai masu falala masu matsayi masu fiqhu ya halarci aqaba ya halarci badar da sauran yaƙoƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi a garin yaman kuma Umar ya aike shi a Sham bayan Abi Ubaida ibn al-Jarrah lokacin wata alluba da aka yi mai suna Amwas ita ta yi sanadiyar mutuwar shi shekara ta sha bakwai wasu ka ce ta sha takwas yana da shekara talatin da takwas da rayuwa wannan mu'az al-ansari ya ya rawaito cewa wal mawarid da mafizgayyen mutane inda mutane ke fizgawa inda mutane ke biyawa ko kuma almawarid wuraren da jam'u maurid ne almawdi'u alladhi yaqsiduhu an-nas min 'aynin aw nahrin li shurbil ma mafizgan mutane inda mutane ke nuhata dan su sha ruwa wata korama ce ko wani tabki ne da suke shan ruwa to sai mutum ya zo bakin tabkin ko cikin tabkin ya zabga bayan gari to ka san wanda ya zo ɗiban ruwan sha ya iske bayan gari cikin tafki ai dole zai tsinuwa cika amma wanda ya wannan abu Allah ya tsine masa albarka to annabi ya ce ku nisanci waɗannan wuraren wa lafzuhu ittaqul mala'in thalatha amma a lafazin shi ya zo da ku kiyayi ku nisanci wuraren da ake tsinuwa guda uku albaraza fil mawarid yin bayan gari a cikin mafizgan mutane ta ruwa korama ko wata ido na ruwa ko wani tabki wa qari'atu tariqi da yin bayan gari ko kuma biyan bukata tsakiyar hanya hanyar da ta game kowa da kowa wa zilli da inwa ku nisanci inwa ita ma ba a biyan bukata a cikin inwa wali ahmad bin ani ibn abbas radiyallahu anhu anhuma aw naqi ma'in a wata riwaya sai ya zo da ko kuma matattarar ruwa inda ruwa ke tattaruwa sai ka zo wurin ka biya bukatarka وفيهما ضعف أما أجكم أن حديثاً قدابيو دنا أبو داود دنا الإمام أحمد تك أقوي روني أجكنسو دومين حديث معاذ ابن عباس دك حديثين ضعيفين شي حديث معاذ سبب da wanda ya rawaito shi Abu Sa'id al-Himyari ne daga Mu'az shi kuma Abu Sa'id al-Himyari bai iske Mu'az ba bai rayuwa da shi ba kenan munqati ne a wurin malaman hadisi shi kuma hadisi ibnu abbas da'ifi ne saboda dalili guda biyu dalili na farko cikin shi akwai wani marawaci da ake cewa abdullahi ibn lahi'a mun yi bayanin shi shi abdullahi ibn lahi'a littafan shi aka kone sai ya samu ikhtilat shi kuma ikhtilat shine cakuduwar riwayar ka da riwayar da ba taka ba kana iya ka gai magana yau gobe a tambaye ka ce malam ka ce haddathana fulanun an fulanin an fulanin ya ce yaushe ne haka ko kuma ka ɗauko mai riwayar da ya gai ya ce a ba shi ya gaye ta ba ko kuma wanda ba shi ya gaye ta ka karanta ta ce shi ya gaye ta to shi yake cewa ikhtilat cakuduwar magana jiya da ta yau wannan yana zuwa sanadiyar ababe kamar haka abu na farko ana samun ikhtilati ne wurin malaman hadisi da tsuwa malamin hadisi ne ya mayyanta ya shekara 80 80 100 110 yanzu kaga da yayi magana zai iya ga yin magana yau gobe ta walwale jibi yayi gobe ta walwale ko gata ta walwale to sai sai a ce ya samu ikhtilaf to irin wannan idan kana karantun littattafan jarh wa ta'dil zaka ji sun ce ikhtalata bi akhara ya samu cuɗu cakuɗuwa ta riwaya a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi shi kuma irin wanda ya samu ikhtilat ya ce mukhtalit kamar wanda ikhtilatin shi ya zo ne lokacin da ya samu wata matsala ta damuwa ko ta kunci kamar malami ne ya tara littattafai masu ɗimbin yawa sai wani ɗan hasada ya tara littattafai ya ƙone su kamar abin da aka yi mai mamun laifin ibn sa'ad aka jiwa shi cikin teku littattafansu laifin ibn sa'ad al-misri littattafan shi ai duka bisa teku aka zuba su to kaga yanzu wannan kuncin da damuwar yanzu da wannan zamani ne sai a ce bige shi hawan jini an gane to su a lokacin da malaman hadisi wannan tukkun da damuwar da kuncin sai sa mutum ya ikhtilati har ya gayi magana bai san ya gayi ta ba kamar dai wani siffa wani yanayi ne na taɓin hankali ke samun mutum amma ba hauka ba ce kai tsaye tunda ya san abin da yake yi ya san maganganun da yake faɗi amma wurin har da maganar da ya haddace in ya gaye ta yau gobe za ka ga ba ita zai gani ba ya ta walwale to kuma ba dole ba ikhtilat sai mutum ya tsuwa ba dole ba yaro saurayi yana iya samun ikhtilat kamar abin da ke samun matasanmu na yanzu zai ga yin magana yau a bisa mimbari gobe kaga ya walwale ta wannan kuma ikhtilatin yana da alaka guda biyu alaka ta farko son shahura a ji magana ga bakin shi a ce malam wani magana kaza shi ya fara faɗin ta to dole ƙarya ta shigo ciki dole ya ga maganar yau a je a yi bincike a iske ba haka take ba kaga dole banda gobe zai dawo ya dawo ya dawo ya mi ya walwala maganar dalili na farko dalili na biyu akwai rashin nuduj al-ilmi rashin kosawa a ilimi lokacin da mutum bai samu rusuhi ba a cikin ilimi kowane ilimi zaka iske shi da magana yau ta yau daban ta jibi daban ta gata daban daban da gobe daban kamar farfesan kame kame to kaga shi ai ba a ce mai bai da rusuh sai dai ka ce akwai san rai shi ya kirkiro mana na uku ittiba'ul hawa biyar san rai gane to shi kuma duk abin da san rai ya shigo a cikinsa za ka iska tumka da warwara a cikinsa to wannan shi ne rashin nutuji'in misali mutum ya kware a lugar larabci ko a cikin shari'a sai zo yana fatawa a cikin usulul fiqh mutumin da ya karanci ilimin hadisi ko kuma ilimin fiqh sai zo yana fatawa a cikin lugar larabci kaga ai dole a samu sarbi a ciki sai koyan Allah ya bashi ba ya bashi wani kaihin kwakwalwa irin yadda yake hararo luga haka yake hararo shari'a irin su malam Usaimin Allah ya gafarta musu malam Usaimin zaka ga yadda in yana bayani a lugar larabci haka a shari'a in kana karatun littattafan shi na shuruh na na lugha kamar yanzu sharhin shi akan alfiya ta al-Imam Ibn Malik zaka iske cewa akwai nauyi a lugar larabcin kuma za ka iska sauƙaƙawa a cikin alfiya sharhin alfiya shi fiye da ma waɗanda suke da takhasus na larabci 'yan zamaninmu ko kuma waɗanda suka gabace mu za ka iske idan ka ɗau ibnu aqil za ka iske akwai ta'aqidata a cikin sharhin shi muqaranatan da sharhin al-usaymin akan alfiya saboda shi imamu al-usaymin yana yana bayani ne da yaran zamani larabci na 'yan zamaninmu ba tare da wani ta'aqidi ba ba tare da wani faɗaɗa zance ba wanda har a saki mutum ya saki maudu'in da ake tattaunawa wanda kuma shine abin da ya faru a wannan zamani ga wasu malamai malami za a bashi muhadara a ce zo kai muna bayani bisa kan jin tsoron Allah yanzu wanda aka ba muhadara bisa kan jin tsoron Allah sai ka ji shi yana tattauna matsalar siyasar ƙasa Amerika ko Ingila me su? kai maudu'in jin tsoron Allah ka jawo mutane su zukatansu su yi rauni su ji tsoron Allah su yi kuka shi ne abinda ake so gare ka Allah musta'an wa akhraj at-tabarani an-nahy an qada'i al-hajati tahta al-ashjar al-muthmira wa dhiffati an-nahr al-jari min hadith ibn Umar bi sanadin da'if al-imam at-tabarani ya fitar da hadisi hanin hani game da biyan bukata ƙarƙashin itace waɗanda aka shuka mutumin da ya zo shuka icen shi na mangwaro ko kuma na lemu ko na dabino ko abin da ya kama da haka sai ka zo ƙarƙashin iccen ba da izinin shi ba ka biya buƙatar kauri annabi ya hana wannan amma isnadin wannan da'ifi ne domin akwai wani furat ibn sa'ib wa huwa matrukun inda ulama al-hadith a wazifatun naharil jari da kuma gehen korama mai gudana shati shine diffa an gane gehen abu to annabi ya hana a zo gehen tabki ai bayan gari wannan kuma zaka iske mafi yawanci yan karkara ke wannan wani tabki da adda ruwa sai su zo bakin shi su zabga bayan gari ko abin da ya kama da haka to annabi ya hana wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza taghawwata ar-rajulani idan mutum biyu suka yi bayan gari falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi kowanne daga cikin su ya hoku ya boyu daga dan uwan shi ai falyahtajib ya sa hijabi daga dan uwan shi shine falyatawara wala yatahaddatha kuma kada su yi dumi in suna biyan bukata kada su yi dumi fa inna allaha yamqutu ala zalika domin Allah ta'ala yana kyama yana kyacewa game da yin haka Allah yana kyamar mutum yana biyan bukata yana yana dumi ya zo biyan bukata shi da wani abokin shi sai ana dumi ana hira shi kaga kaga yanzu dai waga kasa ya kamata ayi kaza ayi kaza ana hira wannan kaga duka bai kamata ba to ina ga mai cin nama yana bayan gani eh wai dan kai ya ci tare da abokan shi baban shi ya kama nama ko ya so ɗan tsumukan naman ya san in ya hiddo za a sami rani oh zai shiga cikin makewayi yana aiki yana aiki to ina amfanin daɗin da ake ɓoyewa wani mawaƙi ya ce ala fasqinil khamra wa qul hiya al khamru ya ce ma ɗan shi ka kamin giya idan ka zo ka bar ɓoye-ɓoye ka ce hiya al khamru ga giya na kama ولا تسقني سرا مننا min duniya jaharun ko wani abu makamancin haka kada ka shayar da ni a ɓoye bayan idon mutane fala khaira fi ladhatin min duniya sitrun yace ina amfanin dadin da sai an ɓoye a ji shi kamar mutumin da zai ci nama ya shiga cikin makewayi ya ci nama ina amfanin wannan jin dadin babu to kaga ya kamata a kiyayin dumi in ana biyan bukata domin Allah yana tsine ma masu yin haka nan to wannan hadisi yana karantar da mu da wanda ya gabata haramcin biyan bukata bis cikin hanya ko kuma inuwa domin ana tsinewa ga wannan wurin an gane kuma hadisi wannan ya karantar da mu hani game da dumi in ana biyan bukata an hana wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi wasahahahu ibnu sakan wani malami da ake cewa ibnu sakan ya ce hadisi ne ingantacce da ibnu khattab amma duk da haka hadisi ne ma'lul yana da illa domin cikin riwayar akwai wani ikrima al-ijli daga yahya an gane sai dai wannan riwayar imam al-bukhari da muslim sun yi istishhadi da ita tare da illata sun yi istishhadi da suka ce la'alla malamai suka ce la'alla wannan istishhadin da Bukhari da Muslim suka yi da ita tana iya samun ƙarfi ta zama hasan an gane saboda riwayoyin sun zo ta hanyoyi daban-daban sai ya zama da'if ne munjabir wa da bi katarat al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku yayi saken ya kama al'aurashi da hannunsa na dama yana yana bawuli wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi kuma kada yayi saken ya wanke bayan gari da hannun dama ai baka iya cin abinci da mai wanke bayan gari da hannun dama ko kana iya yana cin abinci da hannun hauni kai kuma kana ci da hannun dama wallahi baka iya cin abinci da shi kana iya ku ci abinci duka amai yake shi to annabi ya hana wala yatanaffas fil ina'i annabi yace kada yayi saken yayi busa a cikin kwano a cikin makai muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi abinda ake nuhi da yamassanna wannan hani ne min almasi wanda aka karfafa shi da nunu taukid kada ɗayan ku yayi saken ya rike al'auran shi da hannun shi na dama yana bauli kai yayi saken ya haka kada ɗayan ku yayi saken ya wanke bayan garin shi ko kuma biyan bukatar shi da hannun dama saboda akwai kazanta akwai rashin kulawa da likitanci kaga wannan yana nuna mana likitancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana karantar da mu ladubba wanda ya kamata mu kiyaye a rayuwarmu don kada mu tahi mu yi asara duniya ta lahira mutum ya tafi yana ganin cewa yana koyi da annabi bai san ba da annabi yake koyi ba Allah ya dace da mu wannan hadisi muttafaqun alaihi wal lafzu li muslim amma lafazin ne ma muslim wa an salman an karbo daga salman suna ce mai salmanul khair alkunis abu abdullah asalin shi daga farisa ne yasa suke ce mai salmanul farisi ya tahi asalin kistar shi mun yi bayanin ta a cikin shama'ilul muhammadiyya karatunmu na shama'il na tirmidhi cewa ya tafi neman addini sai zam kirista daga kirista sai daga kiristanci sai ya cira ta zuwa garin madina a can ya musulunta farko farkon zuwan shi madina yana daga cikin manya-manyan malamai musulmai sahabbai ya yi wafati a garin madina shekara ta 32 ko 33 suka ce ya rayu shekaru masu tsawo suka ce salmanul farisi ya rayu shekara 250 haka wasu suka ce wasu suka ce a ya rayu shekara 350 yana daga cikin mu'ammari ne wanda Allah ya ma tsawon rayuwa a duniya ƙarni biyu ko ƙarni uku ƙarni uku mutum da shekara ɗari biyu da hamsin ya ga ƙarni ƙarni uku in gane to wanda ya ɗari uku da hamsin ta ƙarni hudu kaga wannan ba ƙaramar falala ba ce Allah ya mutum shekaru masu yawa kuma duka a cikin bautan Allah tun da shi daga radda ya musulunta har wafatin shi duka cikin hidima addinin Allah ya yi ta kuma wancan rayuwar da ya yi ta ne don neman addini rayuwar kiristanci ne wurin neman addinin gaskiya yi gane ya ce ƙala laƙar na hana rasulullahi sallallahu wasallam an na staƙbilar ƙiblata haƙiƙa annabi sallallahu wasallam ya hane mu mu dibi gabas liƙa'itin au baulin in za mu bayan gari ko bawali au an nastanjiya bil yamini ko mu yi tsalki da hannun dama au an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin ko kuma in za mu yi tsalki na duci mu yi shi da ƙasa da duci uku au an nastanjiya bi razi bi raji'in aw azamin kuma annabi ya hane mu mu yi tsalki da raji' kanjilo kashin dabba aw azamin ko kashi annabi ya hana ولسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري آه خالد ابن زيد ابن كليب yana daga cikin manya-manyan sahabbai masu shekaru ya halarci badar ya yi wa fati yaƙin rum a shekara ta hamsin hijira daga maka zuwa madina a ƙabarin shi yana can kustantiniya to wannan sahabin mai suna abu ayyub Allah ya yarda da shi ya ce annabi ya ce la tastaqbilul qiblata bi gha'itin aw bawlin annabi ya ce kada ku yi saken ku dibi gabas in kuna bayan gari ko kuma bawli wala tastadbiru kada ku juya mata baya walakin sharriqu aw garribu sai dai ku dibi kudu ko arewa wan aisha radiyallahu ta'ala anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir annabi yace duk wanda yazo bayan gari ya sa sitira wa anha anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja min alghait qala ghufranaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya hito daga makewayi yana cewa ghufranaka Allah ina neman gafararka وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط النبي أزور بهم بقاتا سفا أمرني أن أتي بثلاثة أحجار يتي إن جي إن كامل دوسنا قدعو وجدت حجرين نسا مدوشي بيو ولم أجد الثالثة بسامنا أكبا فأتيته بروثة نزوم النبي دكنجلو كاشن دبا fa'akhadahuma sai ya ɗauki waɗannan duwatsun guda biyu wa alƙawar rausata ya yi jiwa da wannan kashin dabba kan jino wa ƙwala ya ce inna ha riksun lalle wannan ƙazanta ce ai inna ha najisun wannan najasa ne au alƙadir ko ƙazanta wani hadisi bukari fitar da shi a imamu dara kutuni ya ƙara ya ce itini bi ghairiha ka zo mini da wadda ba wannan ba وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنيم ميك تلكي دكشيكو كما كنجلو إنهما لا يطهران النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي وإن أبا بي قدابيو باسا سألك كيوا باسا سألك كيموتو وكاك وانا حديث دشيد وإن دسوك قباتيم يا كرنتد منفرقو تيوا an hani mutum ya kama al'aurar shi in zai bawali da hannun dama domin girmama hannu na dama da kuma biyan bukata ka wanke bayan garinka da hannun dama shi ma an hana an haramta mutum ya dibi gabas ko ya juya mata baya wurin bayan gari ko bawali matukar dai ba akwai gina ba domin hadisin fawajen marahi da kadbuniyat fakadim da shama fawajen marahi da kadbuniyat ya bayyana mu da cewa idan an yi gina to ana iya gina in tana kallon gabas babu laifi tunda cewa fanan harifa an alqiblati wa nastaghfirullah sai mu nemi gafar Allah to wannan hadisi ya karantar da mu hakan a domin girmama alqibla gabas dan haka ne aka ce kada a dibe ta wurin biyan bukata cikin hili haka kamar ka zo hili inda ba gini ba to kada ka dibe gabas kuma kada ka juya ma gabas ba sai dai ka dibe kudu ko arewa shine abin da yake al-akmal shine sharriqu aw gharribu ka sa gabas ta zam dama gare ka ko ta zam hagu gare ka kuma wannan hadisi ya karantar da mu idan mutum ya fito daga bayan gari yana cewa ghufranaka Allah yana neman gafararka a hadisin ya karantar da mu hadisin Abu Huraira wanda ya ce annabi ya hana a yi tsalki na da da ƙashi ko kuma da kanjilo cewa layu tsahirani ya karantar da mu cewa ya kamata mutum idan zai tsalki ya samu wasu ‘yan duwatsu ya karkare sannan ya wanki za mu cimma hadisin da annabi ya ce allah yana yabo ga wata ƙabila ahal ƙuba saboda suna tsalki da duwatsu kuma su wanki to kaga wannan shine abin da hadisan ke karantar da mu wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace istanzihu min al-bawl ku tsalkaka daga bawli shine istanzihu istanibu min al-bawl ku nisanci bawli fa inna ammata azab al-qabr min domin mafi yawancin azabar kabari saboda rashin tsalki ne daga bawli wannan hadisi imamu daraqutni ya fitar da shi al-imamu al-hakim yace aktar azabil qabr min al-bawl mafi yawan azaba kabari daga bawli ne wa huwa sahih al-isnad isnad wannan hadisi mai kyau ne wa an suraqata ibn malik an karbo daga suraqa bi dhammi sin ibn malik ibn jash' e jash ko kuma ju'sh bi dhammin fa sukun ju'shun ju'shum ju'shumin gane haka yake al-mudlaji al-kinani ana mai alkunya da Abu Sufyan sahabi ne shahararre suraka a shine wannan wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya hijira da Abubakar ya bi shi bisa taguwa dan son ya samu wannan kyautar da Qurayshawa suka sa cewa duk wanda ya gudu inda annabi yake an gane ya yi wafati shekara ta 24 hijira daga maka zuwa madina ya musulunta suraka ya ce allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khala annabi ya koya muna idan za mu zauna a makewayi an naqa'uda ala al-yusra mu zauna akan kafa ta hagu wannan sibal yumna mu doge ƙafa ta dama mu soke ta wannan hadisi shi ma da'ifi ne al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin riwayar akwai wani marawaici da ake cewa Muhammad ibn Abdurrahman daga wani bani mudlaj daga baban shi to da shi da baban shi malaman hadisi suka ce majhulani ba a san su ba da baban da ɗan gane duka majhula ne shi kuma akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi bisa kan al-majhulun wayanda aka ba a san su ba musamman al-imamu zahabi ya yi rubuce a cikin diwanu du'afa iwal matruki wanda yana nan mujalladi biyu ya yi rubuce-rubuce akan wannan mutanen wanda za ka ji an ce wani majhulun ne majhulun rawi ba a san shi ba tana yawa majhulul hal ne ko majhulul aini to kuma wannan zaka same shi da yawa a cikin hadisai sai yazo ya ce daga babana shi ba a san shi bali baban shi kamar cikin mutane irin wani yazo yana kuri yana kai baka san ni ko dan waye ba ba a san shi ba a san uban shi za a ce majhul an gane to shine وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تنبي متان قباء يتي مسو إن الله يثني عليكم للي ألا ينا يبوغري ميكوك يا هكا فقالوا سكتي إنا نتبع الحجارة الماء للي مومنا بيم دوا سود الرواح sai mun karkare al'auranmu da duwatsu sannan mu sa ruwa mu wanki to kaga Allah ya yabo ga mutanen Quba a cikin Alƙur'ani yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina akwai wasu mazaje waɗanda suna son su tsalkaka shi kuma Allah yana son masu tsalkaka su masu tsalkakakku suka ce a mu ga aikin da muke inna nutbi'ul hijarata al-ma'a muna bi ma duwatsu da ruwa wannan hadisi al-imam al-bazzar ya fitar da shi da isnadi da'ifi asalin shi yana cikin abu dawuda al-imam abu dawuda ya fitar da shi da tirmidhi ibn khuzaimah ya inganta shi a hadisin abu hurairah radiyallahu anhu biduni zikr al-hijara ba tare da an ambaci duwatsu ba wannan hadisi ya zama da'ifi ne saboda cikin sa riwaya ce daga zuhuri Muhammad ibn Abdulaziz shi kuma da'ifi ne sannan a cikin riwayar akwai Abdullahi ibn Shabib shi ma da'ifi ne to ne sai yasa hadisin zan da'ifi an kai karshen babi al-ghusl wa hukm al-junub yana shiga yana shiga na باب الغسل وحكم الجنوب باب da zai karantar da mu al-ghusl wankan janaba da hukunci wanda ke da janaba ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam yace al-ma'u min al-ma'i ruwan mani ana wanke su da ruwa ne domin shi a alma'ul sani alma'ul awwal su ne ruwa sanannu abun nuhi al-ightisala anna al-ightisala bil ma'i la yajibu illa li ajli al-inzal wa khuruj al-mani abun nuhi al-ma'u min al-ma'i wanka da ruwa yana tabbatuwa ne idan ruwa suka fito gaban mutum ina fata an fahimci wannan wanka da ruwa yana wajaba ne idan mutum yayi yayi janaba shi alma'u min alma'i kenan janaba idan ta kama mutum yana wanke ta da mine da ruwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi amma asalin shi yana cikin sahih bukhari وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zauna akan gaɓoɓinta guda hudu thumma jahadaha ya ƙoƙarta mata faqad wajaba al-ghusl haqiqa wankan janaba ya wajaba gare shi wannan kinayatan na zuwa ga saduwa shine abin da hadisin ke nuni shine shu'abi hal arba yadaha wa rijlaha in gane wasu ka ce rijilaha wa fahidaha haka wasu malamai suka ce wasu ka ce a saƙaha wa fahidaha mahama ya kun min al'amrin fa'in na huna kinayatun anil jama'anil jima kinaya ce ake zuwa ga sabuwa amma abu dawuda sai ya ƙara ya ce wa alzaƙal khitanul khitana fata ta haɗu da fata shi ma dai kinaya ce zuwa ga ilaj annabi ce faqad wajaba al-ghusl haqiqa wanka ya wajaba wa illam yanzil koda bai inzali ba koda bai yi inzali wa illam yunzil ko bai yi inzali ba wanka ya wajaba gare shi wa an ummi salama radiyallahu anha anna umma sulaym wa hiya imra'atu abi talha qalat ya rasulullah tace ya annabi allah inna allah la yastahi min al-haqqi allah baya kumya game da hudin gaskiya Allah bai hannu ba game da yin bayanin gaskiya. Fahal alal mar'ati min ghuslin idan talamat shin mace tana wankan janaba idan ta yi muhalki ta yi muhalkin ana saduwa da ita qala na'am annabi ya ce eh idza ra'atil ma in ta garuwa gabanta al hadith hadisi ne wanda yana da kissa mai tsawo amma bukhari da muslim suka fitar da shi وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل annabi ya ce a cikin sha'anin wata mata da take gani cikin baccinta irin abun nan da mutum ke gani namiji ke gani faƙala tagtasilu annabi ya ce ta yi wanka zada muslimun faƙala ta ummu salama sai matar annabi ummu salama ta ce wa hal ya kunu haza shin haka yana iya faruwa mace ta yi mafarki ƙala na'am fa min aina ya kunu shabahu to ta ina kamanceceniya take kasantuwa ai kamanceceniya tana zama ne lokacin da mace ke mafarki shi ma namiji ya yi mafarki sai mutum ya yi kama da kanan baban shi ko ya da kama da wan mamashi ko ya hito kannan uwashi ya yi kama da kanan mamashi ko kanan uwashi ko abin ne kama da haka وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعين النبي yana wanka ya kasance yana wanka saboda ababe guda hudu na farko min aljanabati yana wanka saboda janaba wa yawmul jumu'ati ranar jumu'a annabi yana wankan janaba wa min alhijamati idan aka masa hijama qaho annabi yana wanka wa min ghuslil mayyiti idan annabi zai magawa wanka kuma yana wanka shi ma wa abu dawuda rawahu wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima yace hadisi ne ingantacce wa ana bi hurairah radiyallahu anhu fi qissati sumamah ibn uthal a kissar wani sahabi da ake ce ma sumama ɗan usal inda ma aslama da ya musulunta wa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi yayi wanka shi ake cewa wankan musulunci wankan shiga musulunci wannan rawahu abdul razzaq fil musannaf wa asluhu muttafaqun alayh amma asirin hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa nabi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan juma'a wajibi ne ga duk wanda ya balaga duk wanda ya balaga wajibi ne yayin wankan juma'a wankan buta kamar yadda muke cewa ba wankan susu da sabulu ba a ya cika buta yayin wanka irin wankan janaba ya wanke kansa ya wanke tsagen shi na dama sannan na hagu shikenan yayi wa an samurata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت annabi yace duk wanda yayi alwala ranar juma'a ma dalla da wannan wa man ightasala fal ghusl afdalu amma wanda yayi wanka wanka shi yafi rawahu al khamsatu wa hasanahu at-tirmidhi wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al qur'ana ma lam yakun junuba Ali da Abi Talib yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta muna Al-Qur'ani matukar dai baya da janaba. Wannan hadisi rawahu al-khamsatu wa hadha lafzu Tirmidhi Tirmidhi wa hasanahu wa sahahu Ibn Hibban. Ibn Hibban yace hadisi ne ingantacce. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ata ahadukum ahlahu idan dayanku ya sadu da iyalin shi yazo mai iyalin shi thumma arada an ya'uda sai ya so ya sake so biyu falyatawadda bainahuma wudu'a annabi yace ya alwala tsakanin waccan mu'amala ta farko da wannan ta biyu da za a saki rawahu muslimun imam muslim bai fitar da shi zadal hakim al-imam hakim yace fa innahu ansaqu lil auda wannan yafi nishadi idan zai saki walil arba'ati an karbo daga mutum guda hudu ashabus sunan ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu huwa junubun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bacci yana da janaba min ghairi an yamassa ma'an ba tare da ya tabi ruwa wa hadithuhu ma'lul sai da wannan hadisi ne ma'lul kamar yadda muka ambata a can baya domin shi riwaya ce ta Abu Ishaq anil Aswad shi kuma Abu Ishaq bai ji daga Aswad ba sai da Imam al-Baihaqi ya ce hadisi ne ingantacce kuma ya tabbatar da sama daga wannan mutumin وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يي وانكا نجنبا ينا فارا واني سي وانك هنا ينسى ثم يفرغ بيمينه على شماله سي زبروا تداما سدهنون سنداما ala shimalihi akan hagu gare sa fa yaghsilu farjahu ya wanke al'aurarsa ya karkato ruwa da hannunsa na dama su tabi hannun hagu sai ya wanke wannan al'aurar shi da hannun hagu summa yatawadda sai annabi ya alwala irin alwalar sallah summa ya'khudhu al-ma'a sai ya doko ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri ash-sha'ri sai ya shigar da 'yan yatsunsa cikin asalin gashin kansa ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات سي كمبتا يزبو دروا زبو أكو ثم أفاض على سائر جسده سي زبو روا قصورا جكنسا ثم غسل رجليه إذا يقاري سي وينك تنانوانسا متفق عليه واللفظ لمسلم أمان اللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة أكربوا دا بخاري دا مسلم حديث ميمونة بنت الحارثة ثم أفرغ على فرجه سي النبي يزبو روا قال أورسا وغسله بشماله وينك تدهنوسا نهبو ثم ضرب بها الارض sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bigi kasa da wannan al'aurar tashi domin a wanke ta zakkau to yanzu da adda sabulu sai a wanke da sabulu an gane wa fi riwayatin famasahaha biturab a wata riwaya sai annabi ya shahe ta da kasa wa fi akhirih thumma ataytuhu bil mindil maimuna tace a ƙarshen hadisin ƙarshen wankan janaban sai na zo mu annabi da kyalle faraddahu ya mayar da shi wa fihi waja'ala yanfudhu al-ma'a bi yadihi sai annabi shige yana sharce ruwa da hannunsa to kaga wannan hadisi yana karantar da mu wanka na janaba sifatu kamalin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an so mutun ya fara da alwala idan ya kai yayi alwala shi ya shafa makai to sai ya ɗebo ruwa ya wanke kansa zakkau ya tabbatar da hatta yarwi basharatahu sai ya kwaddafa ta shiwata ta koshi da ruwa yana tattausa kansa ko ina ya tabbatar da ya samu ruwa sai ya wanke cagin shi na dama sai ya kai kasan shi ya wanke cagin shi na hagu shi ma sai ya kai kasa bayan tun farko ya fara da wanke al'aurarsa to wannan shi ake cima wankan janaba na sifatu kamalin idan ya kammala sai ya fito waje ko kuma gehen makewayi sai ya wanke cinanunsa idan ya fito wannan ya samu ya yi sallah da wannan alwala da yi to wannan wankan janaba ita ake cewa sifatu kamal ita kuma sifatul ijza ita ce kamar misali mutum ya iska wani tabki ko ta korama kawai yayi niyyar wankan janaba ya fada a ciki ne wankan yayi ba sai ka ce nawaitu gusulil janabati fardun kaza ba sai ka ce wannan ba ina fata an gane wannan وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نتي يا النبي الله إني امرأة أشد شعر رأسي نتي يا النبي الله نيمة تتي ود إنا دور غاشن كينا ina yin kitso afa anfudhu li ghusl aljanabati shin in zan yi wankan janaba sai na walwale gashin kaina kitson da nayi gaba dai wa fi riwayatin walil haida ko kuma idan nayi haila sai na wanki na walwale kitso na fa qala la annabi ya ce a'a inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hathayatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma yakfiki haqiqa ya isheki an tahfi ki zuba akan kanki talata hasayat zubowa kamfatowa guda uku ki kamfato ruwa ki zuba ruwa ga kanki ko ina ya samu ruwa daya ki sake na biyu ki sake na uku ya ishe ki shine ake cewa an tahfi an gane bi bi bi fathin fa sukun ayi ta'un fatha sannan ha'un tahfi an gane salasa hasayat a kamfato a ɗebo ruwa so uku kamar yadda mai ithaful kiram a ta'aliki wannan littafi yake cewa abinda ake nufi da tahfi shine ai tufrighi wa tasubbi ki zuba ruwa hasayat hafanat garafat kan fatowa وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائد ولا جنوب النبي يقول بنا هلت مسلاتي بقى مي حيلة ومي جنبا بنا هلت مي حيضة ko mai janaba ta shiga masallaci ba kaga wannan siga ce ta haramci qat'an sahiha sai da wata lalura uzuri tana haiba kuma ita ke sharan masallaci kun babu mai sharan masallacin sai ita to malamai suna ganin an yi mata uzuri wasu malamai wasu suna ganin a samu namiji in abu وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد tace na kasance ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna wanka a kwano guda takhtalifu aidina hannayenmu suna sabawa fihi a cikin sa min aljanabati muna wankan janaba muttafaqun alaihi wa zad ibn hibban wa taltaqi wani lokaci ma hannayenmu suna haduwa وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه النبي yace lalle karkashin kowane gashi akwai janaba faghsilu ash-sha'ra ku wanke gashin wa anqul bashara ku tsaftace fataku shine at-tanzif shine al-inqa rawahu abu dawud wa tirmidhi wa da'afahu amma sun ce hadisi ne da'ifi domin riwaya ce ta al-harith ibn wajih shi kuma da'ifi ne hadisan shi munkara ne wurin malaman hadisi wali ahmad an aisha radiyallahu ta'ala anha nahwa wa fihi rawi majhul amma imamu ahmad ya fitar da shi a wata riwaya amma cikin riwayar imamu ahmad daga aisha Allah ya kara mata yarda akwai wani marawaici wanda yake majhulin ne to kaga wannan hadisi yana karantar da mu bai halitta mai haila ta zauna a cikin masallaci ba kuma ya halitta mutum yayi wankan janaba tare da matarsa haka wannan hadisi yake karantar da mu kuma ya halitta su kamfata su kamfaci ruwa domin tsalki wannan ya ɗebo wannan ya ɗebo Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya datar da mu inda muka yi kuskure Allah ya sa mu gane nan gaba mu gyara wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh